أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم karatunmu na littafin buguyatul mustafid sharhin muniyatul muridi na sayyidi muhammadu arabi a sa'ihi radiyallahu ta'ala anhu muna cikin sharhin bismillah da yake yi jiya mun gama bayani akan harful ba'i na farkon haruffan bismillahir rahmanir rahim to yau za mu tashi a shafi na 90 inda malam zai matsa gaba daga harafin ba zuwa lafazin ismillahi bismillahi rahmanir rahim an ka cire harful ba'i to kalma ta gabansa shine ismi to wal ismu a kalmar al ismu suna asalinsa an yi ishtiƙaƙinsa ne mina sumuwi daga ɗaukaka ai abin nufi a sumuwi shine al'ulu ka gane ai kamar sarakunan laraba irin sarakunan saudiya za a ce su malaki ko ɗaukakar sarki asali kuma daga daga fi'ilin sama sama ya ɗaukaka ya sumu yana ɗaukaka ka gane yayi kamar mai yadda mai ishirina yake yabon manzo Allah yana cewa sama nahiban fawqal buraki sama manzo Allah ya ɗaukaka nahiban yana mai zabura haukal buraki a saman taguwar buraka yana magana akan isra'i da mi'raji aka ce sama ya ɗaukaka daga na aka samu suna asumu ai al'ulu ɗaukaka asalin shi sunan mushtaqqun ne min asumuwi an tsago shi daga sunan asumu ai al'ulu li'annahu domin shi al'ismu ya alu musammahu yana hayewa abun ambatansa daga an ce ya zo sunan sawa ne to sunan nan ya haye masa daga an gashi kawai sunan nan za a tuna ina fata an gane wakila a ƙauli na biyu aka ce a minas sumati minas simati ai al'alama aka ce ai an samu al'ismu ne daga asima ai alama sima Bakar Ƙur'ani ya ce, Simahu, fi wujuhihim, min asarin sujudi, Simahu bi ma'ana alamominsu, sun sahabban manzan Allah. Ko, tunda ana maganar wallazi na ma'ahu a shidawo alal kufari. Da aka ce gaba sai a ce, Simahu, fi wujuhihim min asarin sujudi, asima kenan, ai al'alama. Da annahu domin shi suna alamatun alama ne ala musammahu abu abun ambatansa a kauli na biyu kenan to wal haqu amma dai malam yace abin da yafi zama gaskiya anna ishtiqaq al ismi haqiqa tsagowan al ismu suna min simati daga alama din ba daga asumu daukakan ba malamai sun fi kalfafa wannan la ta'alluqa lahu ko biƙidami asma'illahi ta'ala wala hudusiya ko to da, da alama ita alama ai muhdasa ce ko makaluka ce to la ta'alluqu lahu babu ta'allaka gare shi biƙidami asma'illahi ta'ala da dawwama sunayen Allah tun fil azal wala hudusiya wala faruwarta domin shi Allah kadimi ne kuma sifofin sama kadima wato sunan sama kadimi ne saboda haka ita wannan asima din ba ta da alaka da sunan ubangiji ka gane ai amma shi al'ismu alama ce na wanda aka ambata ba suna ne daga cikin sunayen Allah ba suna ne na wata alama da ake gane sunayen ubangiji da ita ولا يظهر ما عند شيخ إبراهيم الشبرخيتي ko abin da yake shi Ibrahim a shabra ce rahimahullahu ta'ala min al-hudus ala simati na faruwa a bisa alama la yazharu baya bayyana a sunan Allah waja'alahu fa'idatul khilaf ya sanya wannan shine amfanin saɓanin malamai da aka ce asalin al'ismu mushtaqqun ne min sumuwi ko kuma suka ce mushtaqqun ne min simati to sai ya sanya wannan kalma tasa cewa la yazharu min al-hudusi sunan Allah baya bayyana daga faruwa alastimati a bisa alaman nan domin alama halitta ce shi ko sunan Allah sifa ce ba abin halitta ba ne ƙalahu ya faɗi wannan fi sharhil majmu cikin sharhin wato cikin sharhin wani littafi al-majmu wanda shi Sheikh Ibrahim Ash-Shabrakhti yayi wa sharhi waji'a bi lafzi ism to ya koma asalin zancen namu Allah ya zo mana ko ku an zo da lafazin ismu walam ya kulbe ce billahi ba ka gane yayi a bismillah din sai da aka sa wasiɗa tsakanin harful ba'i na bismillah da kuma ismul jalala na Allahu din ya ce billahi rahmanir rahim amma a wajen kore shedan a'udhu billahi ake cewa ai ba a uzu bismillah ba mina shaidanin rajim amma a bismillah sai da aka sa wasu dan ism tsakanin harful ba'i da kuma ismul jalala Allahu aka ce bismillah ma'ana bi ismillah ina farawa da sunan Allah ina fata an gane min ajili Allah ya yi wannan ne a dalilin anna tabarruka neman albarkar da ake yi a dalilin karanta bismillah inna ma huwa bi zikri ismihi jalla wa ala ana neman albarka ne da ambatan sunansa jalla ya daukaka wa ala ya dada daukaka shi Allah ke ana neman albarkar sunan ne wakila a wani kauli aka ce dalilin da yasa aka kawo ism tsakanin harful ba'i da ismul jalala ji abi an zo da al-ismu ne lilfarki domin rarrabewa baina tayammunu tsakanin neman albarka wal yaminu da kuma lafazin damaci ka gane ai ko kuma al yaminu rantsuwa idan aka ce al yumnu ana neman ana nufin albarka ko har ma suna sa isa su za su ce yumna ko wato ta matan yumnu kenan to sai aka kawo al'ismu domin a rarrabe bainal yum a wato tayammuni wal yamin da kuma rantsuwa domin idan ka cire ismu din in ka ce billahi to zai iya ɗaukar rantsuwa idan za a rantsa ba cewa ake billahi lazi la ilaha illa huwa ba akwai billahi akwai tallahi akwai wallahi ba hausawa duk suna haɗawa wallahi tallahi billahi la ilaha ko ko da ayya yawa guda guda ɗaya wa ka ɗauka ba za na ba ya ma ishe ka aiki amma ya ce wallahi ya ce tallahi ya ce billahi lazi kuma kuma wani ka bincika abin ya zama ƙarya ne to ya zai da waɗannan sunan to an kawo ismu tsakanin harful ba'i da ismul jalala domin a rarrabe baina tayammuni wal yamini a rarraba tsakanin neman albarka da kuma rantsuwa haisu kana la yuqalu fil yamini yayin da ba a faɗin wata kalma cikin rantsuwa illa billahi sai da ce billahi ba za ta bismillah duk wanda ka ja ce bismillah to ba rantsuwa yake nufi ba yana nufin neman albarka ne da sunan Allah shi yasa ya rarraba tsakanin harful ba'i da kuma ismu Allah din yake bismillah wakila kauli na uku da aka ce dalilin da Allah ya ambaci ismu tsakanin harful ba'i da ismul jalala ya annal musamma domin shi abun ambato idza kana fi gayatil azamati inda ya kasance cikin matuƙar girma wanda ake ambata inda ya kai ƙololuwa a girman daraja to inna ma yuzkaru ismuhu wa wa hadaratuhu wa janabuhu ana ambatan sunansa ne wato sunan da yake nuna kamar inkiya ne zuwa gare shi wa hadaratu ko kuma a ambaci halararsa wa janabu ko kuma ambaci janabinsa wa nahu zalika da makamancin wannan wa hadhihi al-awjuhu waɗannan fuskoki guda uku da malam ya kawo na dalilin ambatan ismu tsakanin ba da kuma ismul jalala yake audahu ma zakarahu ulama shine mafi bayyanan abin da malamai suka ambace shi radiyallahu anhu fi taujihi maji'i lafzi ismi cikin fuskantar zuwa da sunan lafazin ismu fil basmalati sharifa cikin bismillah madaukakiya amma akwai maganganu da yawa sun fi goma sha ya kawo iya guda uku saboda su ne audahul aujuhi mafi bayyanin fuskokin da malamai suka fi ambata wa fi kalami ba'd ahlil azwaqi to amma a cikin zancen shashin ma'abota zauki wato ma'abota ma'arifa ma yurshidu akwai abin da yake shiryarwa ila taujihin akhar zuwa wata fuskanta daban fa'iqun wanda yake maƙayaci ajibun kuma mai ban mamaki wa zalika wannan li hamlihi jumlatal basmala saboda ɗaukansa da yi wa jumlar bismillah ala muhammalin saniyin garibin a bisa wani mahamali wanda yake maɗaukaki wanda yake bako la ya tawajjahu ma'ahul basu wanda bincike na ilimi baya fuskanta tare da shi bi halin da wani hali fi maji'i lafazin ismi cikin zuwan lafazin ismu fil basmalah da a cikin bismillah inda kulli munsifin aribin a wajen dukkan wani mai adalci wanda yake aribin mai kaifin hankali wa huwa wannan magana tasa shine anna lafazin ism haqiqa furucin lafazin ismu din nan na bismillah muradu bihi abinda ake nufi da shi ismullahil azimil a'zami shine ma shine ma'anar ismu kamar kamar kana neman albarka ne da sunan Allah mafi girma kamar wato kaddarawa ne ta kadiri kamar kana cewa bismillahil azimil a'azami sannan arrahmanir rahim dalilin kawo ismu kenan inda Allah yana da sunaye da yawa in ka ce billahi rahmanir rahimi to kana neman albarka ne da iya waɗannan sunayen guda uku na Allahu da Ar-Rahman da Ar-Rahim amma dalilin da aka shigo da wannan lafazin na ismu to yana ne wato yana ishara ko yurshid yana shiryarwa zuwa ga cewa ana neman albarka ne da sunan Allah al-Azimul Azami a'ani abinda nake nufi al-ismul azam abinda nake nufi da suna mafi girma shine al-makhzuni wanda yake abin taskancewa al-ma'lumu abin sani inda ahlillahi ta'ala a wajen arifai masana Allah ta'ala huwa shine ismu zatil muqaddasa indahu shine sunan zatin ubangiji abin tsarkakewa a wajen su radiyallahu anhu laysa li zati gairuhu ka gane ai a hadara ta zati na ubangiji to ba wani suna gairuhu in ba shi ba ولذلك يأتي أدليل ولم أضيف إلى الاسم الأعظم الظاهر sai aka raƙa zuwa ga sunan Allah mafi girma na zahiri wa huwa shine Allah idan ana magana ismullahi a azam inda ahalin zahiri shine lafazul jalala Allah ba sunan da ya kai shi girma amma in ana magana suna na zatin Allah wanda yake na batini a ɓoye to wannan almakazuni ne abin taskancewa ba kowa ya san shi ba ba kowane mahajubi ne ya san shi ba shi ya sa ce maka alma'alumu inda ahalin lahi ta'ala wanda yake sananne ne amma a wajen ahalin lahi arifai masana Allah amma lafazul jalala shi ne ismin lahu a azami az-zahiri wa huwa allazi ko wa huwa Allah shine Allah allazi huwa alamun ala zatil muqaddasa wanda shi Allahu suna ne alami abu wato da yake nuni wato alami shine alama alama ta ala zati abu sa zati ubangiji almuqaddasa abu tsarkakewa jalla ya girmama wa ala ya daukaka to wa ala hadal mahammali akan wannan mahammali ya kunul mulahidu abinda ake hangowa ne hazal ma'ana ga wannan ma'ana shine mutabarrikan mutum yana neman albarka ne bil ismil azamil makhzul in yace bismillah din to yana neman albarka ne da wancan sunan Allah al'azami din al-makhzul abin taskancewa allazi warada fihi wanda hadisi yazo a cikin sa manzo Allah yake annahu idza du'iya Allah bihi in aka roki Allah da wannan suna ajaba yana amsawa wa idza su'ila bi in aka roke shi da shi a ada yana bayar da abin da aka roka to fa ka annahu yaqulu masalan kamar mai yin bismillah yana faɗi ne misali kamar yana cewa aftatihu mutabarrikan wa mutayammunan bi ismi zatil aliyah aftatihu ina buɗe wannan karatu nawa ko wannan littafi nawa kuma duk abin da mutum zai yi na ayyukan alkhairi yake bismillah to ma'anarsa kamar ina buɗe wannan aiki mutabarrika ina mai neman albarka wa mutayammunan ina mai neman albarka ne da alyumun da albarakatu duk ma'anarsu ina neman albarka bi ismi zatil aliyati da sunan zatin Allah madaukaki almadululi alaiha wanda yake nuni gare da bil ismi Allah da sunan Allah shi Allah din shi ne yake nuni zuwa ga ismin zatil aliyya to wahina idin yayin nan la baqa mahallun ba wani mahalli da yake wanzuwa bima ta kaddama ga abin da ya gabata mina taujihat na fuskokin nan guda uku na farko da muka ambata a wajen malaman zahiri limaji lafazin ismi a dalilin zuwan lafazin ismu kafin kuma a ce Allahi kafin ar-Rahmanir Rahim wallahu al-muwaffiqu Allah shine mai datarwa to alhamdulillah sai mu tsaya nan za shi kwata har har yanzu muna cikin fassarar ism bayan harful ba'i kafin mu je ismul jalala da ar-Rahman da ar-Rahim duk a cikin bismillah